ya fito dokar a cikin kogi su malamai suka ce Allah ya ɗauki mu hanyar bushashiya aka ce malamai suka ce mala'iku Allah ya turo suka zo suka hure hanyar da aka tsaga shi ke nan kawai sai aka musa ya ga hanya tangarar ya sai ka ce dama shi wannan kogin akwai hanya a gurin
فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى
فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى فأتبعهم فرعون يقول فرعون أنت أنه موسى da Allah ya masa izini ya yi hijira ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya girbe ai da dare ya je samu wannan masoyi da sidina Abubakar ya ce masa alhijratu alhijratu kaura kaura kaura ina bakar ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam ni kuma asbubatu asbubatu a tafi da ni a tafi da ni a kafa na gara eh kuma kaga abinda Allah ya masa kenan shi ke na aka ci dama a shirya jima yana cewa an nasu lalai sun nan ya tashi hijira shi ga dabban da ya kiwata wanda za su hau kai manyan isar mandoki wanda ya kai su har mai da babu wani shakka da yana ka hadare ko sai kuma za Allah su lalai sallar sai suka fita wanda ba wanda ya san sun fita a wani ruwa sai asma'u ita ne ta abi bakar da sai na abubakar ita ne kawai ta san annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita shi ne da abubakar suka fito kuma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya yi gudu an ce kamar kuje ya je su kogo shi ne suka kwana uku aka zuwa ka tare masu ba sade su ba sannan daga baya sai ya dawo suka yi kuma arewa suka yi madina shi ma nan sani sai ya fita da daddare da sirrin da dare yake dauke da shi na iskan biyan bukata sai aka je fita kuwa da daddare ربنا تعالى في عبادي فتلولا قليلا في عبادي فسالا تقام دركا ولا تخشي فأتبعهم فرعون كي فرعون يجيش وجنوده يشيل ربنا دام أنت فرعون يا رجع يا جماعة يم جيا أزو فأرسل فرعون في مدائن هاشم يا رجع يا تار مكاني شنوري وبرعني ما تنسى أنت ربنا فرعون يقول شيء شيء أنه موسى يقول لآية إسرائيل mutum dubu ɗari shida ne da dubu saba'in ya gudu da su amma fir'auna shi kuma da ya fito da rundina rundinansa kawai wanda suke mukaddima wanda suke gaba shi ma san da ya fito da rundina mutum dubu ɗari shida wanda suke gaba an ce banda rundunan da suke damansa banda na hagu wanda wanda suke tsakiya wanda wanda ake kira su kuma sa'ida wanda suke baya wanda su ne suke kore mutuna idan aka an ittifaki ne mutane ne fito da su sun fi mutum biye biyu dama ya fito da su ne kawai a zuwa amma yin suke annan musa da bila da ya huce fushinsa shi annan musa da allah ya masa uzuri cewa ka fita da daddare saura kwana biyu an ce aka gaya ba sai ya yi isra'ila yana to ubangiji ya ce ubangiji ubangiji ya ce bar kasar nan amma kowa ya haɗa kayan kasar kuma wani ya faɗa wani daga cikin mutanen gidan shugaban ƙasa kiftawa ke kowa ya haɗa kayan sa da dare ko san da ana bacci ko sai aka faɗa aka ji shuru aka ce anguwan bari isra bari isra ya ga sai aka ji yayi shuru kuma ka san mutum dubu ɗari shida ba har da dubu saba'in ba ba yan kaɗan ba duk a daren wasu mutane suka fahimci cewa wa'annan mutanen can ƙasar suka shiga suka bace ne gaba ɗaya ba a ji fitar su ba gaba ɗaya ba a ji fitar su ba a wani ba an ce wasu ma tun da yamma wasu suka fara fita da kayan aiki da dabbobin su suka ji daji suka koyi lokacin da aka zo shi da koyi aka tilasta to abin da aka ce da sake jinjira fir'auna ke yana ganin talakawarsa a zo koyi da ita a ce an kwashe masa su zai a raka shi yasa safiya ta yi yaƙi ya gaya mu shugaban ƙasa aka ce ba ɗayan isra'ila ba ko mutum ɗaya ba ɗayansu maza da mata ba da dawansu babu matasa duka an fita shi ne fir'auna shi ma sai naɗa rundunar shi ne ito shi ne Allah ya ce fa ba wa fir'auna zururuhu da shi da rundunarsa da shi yau mai alyammi sai kawai wato alyamma a nan shi ne baharin yau wato kogi sai ya lullube su ana ya haɗe shi ne ya lullube su da shi yau mai alyammi ba da shi yau da irin irin abin da ya lullube da su da shi yau mai alyammi ba da shi yau wa dalla fir'auna qawmuhu fir'auna ya halakar da mutanensa ya ɓatar da su amma da ya kuma shirya shi kansa an yau shi fir'auna idan da ka kuma hukuncin da aka dole a shiga tekun shi fir'auna da yake na da wayo ya zo ya ga ruwa nan haka bayan da Allah ya ce a wani ayar a cikin suratul shu'ara'i Allah ya ce ai mun yi auka ko ayawa na ila mushe adadu adadu bi asakal fahad fa falaka fa kana kullu firqin kan dawlatin وأسرفنا ثم الآخرين وأنجينا مسلمهم وهو أجمعين ثم أجرنا آخرين والله سبحانه وتعالى يقول da muka yi wa'ayi wa annan Musa ya tafi ruwan da sandansa sai ta tsage fanfalaka aka ce sai kogin ta tsage kulli firkin kowane hanya ta ɗaurin azimi kamar babban dutse ne mai girma an ce ruwan tattarewa ne ya zama kankara sai ko ya kai hanya hanyoyin kuma guda goma sha biyu aka buɗe hanyar da yawan ƴaƴan banu isra'ila dama ce ƙofofi ɗai ɗai ɗai ɗai gida gida ɗan gidan wani ɗan gidan wani ɗan gidan wani ya ɗaga ja gaɗu a kan annabi yaƙubu wannan ƴaƴan annabi yaƙubu ya yi annabi yusuf ɗin nan su yahuza su wane ne ga ɗaɗɗin sunayen su silawi kwarai kuwa silawi su yahuza to ga kuma shi kansa annabi yusuf din ga dan wasa bunyani wannan dai su goma sha biyu ne yake ce wa babansa inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa shamsu wal qamar ra'aytu bi sati din nan na taurari guda goma sha daya har da rana da wata suna masu mun sujada to su goma sha ɗayan nan kuwa to har da shi bunyani da din shi ne kaga an samu ne an samu yawa goma sha biyu wai da su koki goma sha biyu haka aka fiki ruwan da sanda aka ta tsaye shi fir'auna da ya zo shiga ya fito yana ganin aiki ya fito shiga wajen kuma ke kuɗe kuɗe ya girma wata ba wai tafiya yau da zaka yi minti da ya kawo ce ba tafiya yau da zaka yi allah na mintuna da yawa ko wani awanni a ciki ya ce ya fito da karfa ya ce take wani abu ya faru a wani ya tsaye fito mala'ika jibril aka ce da mala'iku guda talatin sai ya zo shi dokin da mala'ika jibiri da yake kai dokin ne wanda ya zo da ta taguwa mace ce sai ta zo ta shiga bakin mene sai ta zo ta shiga gaban dokin fir'auna shi kuma dokin fir'auna na miji ne da ya ga taguwa godiya abuwa murna ce taguwa ko kuwar kuwar gobiya ne ce ta gani ko ya zargi ka aka ce wannan mala'iku guda talatin da uku da wannan yi dole a mala'ika jibrilu duk kuma suka je bayan rundunar fir'auna doki fir'auna ta fara tafiya su kuma suka yi shaida irin a ce ko a tafi sai ko runduna ko fir'auna bai yi zuwa ko ya ji runduna an biyo shi ko shi kenan ko ya tafiya a shi halaka ne shi kenan doki da ta tafi sai da aka je ko tsakiya ranar layi sai aka ce san da mutanen annan musa sun gama fita mutanen fir'auna ma ce wanda ka fara wucewa kafin shi fir'auna ma ya biyo su take gaba ya koma ne kafin ya koma tsakiya inda ka zo shugaban kasa ai bare ki bare ya yi tafiya ce yana gaba ba dole a samu na take ne tafiya da tsaro to wanda rundunar da suke gaba an ce har sun kusa da gaba masu fita su hau tudu sai Allah ya wayi wa don Musa aka ce daga sandan bai daga sandan sa kuwa sai ruwa ta ne shi ne Allah ya ce da shi yau min alayhi ma da shi yau wa dan da fir'aun qawmuhu wa ma'ahu
يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدنا وواعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن والأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى
يا بني إسرائيل قد نجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى يا بني إسرائيل سي الله سبحانه وتعالى يكرا yace ya ku yayin Isra'ila amma wai mai yayin Isra'ila da Allah yake magana da su a nan jikokin waɗancan ne ba wancan ne ake magana da su ba banu isra'ila na zamanin annabi ake gaya musu abin da aka yi da kakanninsu domin su tabbatar da cewa duk da dama sun riga sun sani annabi sallallahu alaihi wasallama annabin Allah ne gashi yana ba su labarin abin da aka yi da kakanninsu ya bani isra'ila ya ku yayin isra'ila kadan jai na kun annabi Allah ya ce hakika mun tsere da ku daga makiyin shi ne fir'aun dan ce na kun adu wa wa adina kun janaba sulaiman mun yi kuma alƙawari ya da ku a ina ce alƙawarin a gefen dutse wanda ake kira sulul aiman wato gefen dutse wanda yake dama a nan ma malamai ta ce ai duk da kakarin su aka yi wani na abu kuma kakarin su ma ba da su aka yi ai alkawari ba ai annabi Musa ne wani mutum ya karbi sako daga Allah ne da makaranta shi ne aka yi wannan alkawari da shi ba su bayan Isra'ila ba amma ne yasa aka ce aka ce su ne sabila da zuwan da annabi Musa zaɓen wasu ne a cikin su ya tafi da su suka je suka ji maganar Allah wanda aka musu tsawa ɗin nan suka mutu a surafin larabi wanda Allah ya mutu zai da a tuhulu kuna da ma ba su ba wa minna in yi illa ta kuma duka su dirbi biya man ta sha wa zaɓi man ta sha an tsoli na ba mai kula na wani hamna wa ta kai riga jiri nan musa ya ce da Allah ka halayyar da su biya da abun da wawaye suka yi a cikin mu ka san da aka ɗibi wasu daga shi su kullum annan musa ya ce musu ya je ya gana da Allah da Allah ya ce kaza ya ce kaza sai ranar suka ce su ba gaskiya ya kamata a ɗigo tilai a cikin sa na da dukkan domin su ce su ji maganan Allah ne zai da shi annan Musa ya gama magarmaya da Fir'auna sai kuma ya koma ba wanda yake shan wahala da kuma ya zo yayin Isra'ila wannan shi ne ake ce ake ce hadisi ne an nuna cewa ittaki ittaki sharra man ahsanta ilayhi da ji tsoron sharri wanda ka kyautata masa duk mutumin da ka masa alkhairi daga baya ya zo ɗauke ka abokin gaba daga ji tsoron sharri ka kanka ɗauka da wasa zai maka rashin kirki amma daga ƙarshe kuma shi zai yi makansa domin komai abin da mutum ya yi makansa ya kai ka masa alkhairin shi ya saka ma da sharri akan a ce ka masa sharri ya maka sharri duk gudun wani kenan Allah ya kiyaye da yara shan ga musa sai kuma su yi da fama da su yi shan mala da su sai suka ce su gaskiya a ɗauki danke a jera su su ji maganar Allah to shi ne waktara mu sai kawo musa baki na rajulan yin katina annabi musa ya zaɓi mutum saba'in daga cikin mutanen sa mazaje kowane a abin nan menene kowane kabila cikin mutum goma sha biyu nan ya ɗauki mutane biyar biyar ne aka ce ya ƙara da wasu kuma wakilai aka je jin maganar Allah tsarin wasu ban wasu bai ɗan bilal ne kanta to ya je aka ji maganar Allah kuma sai suka ce su wallahi ba sai Allah ne yake magana ba sai sun ga Allah shi ne ba aka zato da su ba sai tsawa ta kama su iya suka mutu shi ne Allah ya annabi Musa ce da ubangiji ta halaka su zai da abin da wawaye suka yi da cikin mu ai annan za ki bare ya koma kun yayin Isra'ila ba ya ce nan da wani iho sai ce dai ce haka ta ce ce ga wasu mata da kuma su baka da da su ba shi ne sai Allah kuma ya dawo da su a ji Allah ce ba a mutuwa a dawo amma Allah ya ga dama kuma ya mutu a dawo ba ga Qur'ani ya ce ya mun suka mutu ko suka dawo suka ci gaba da rayuwa aga uzairu shekara 100 ko ya mutu ya dawo ga su ma yin Isra'ila har kashe su kuma aka dawo da su ga ga shi kansa wanda ya gudu a cikin banu Isra'ila wanda wanda suka aka aka ce suratul baqara din nan yawa shi ba kaga yake da ya gudu ai da suka samu baqara suka bige shi ai ya tashi ya dawo ya kuma koma sabila da haka shi ne annabi Musa Allah Allah ya ce musu ya ku ya Isra'ila ku tuna niman da Allah ya muku a danne na ku mina ruhu Allah ya yarkar da ku daga bakin ku shi ne Fir'auna wa adana ku jan da ku da mana kuma Allah ya yi alƙawari da ku a gefen dutse na dama gefen dutse na dama wa jan jan da ku da mana wa nazzalna alaikum manna tuna kuma Allah shi ne wanda ya tsoro ku da darba an ce wani abu ne mai zaki kamar zuba ga shi da sanyi kamar an ɗauko shi daga fridge an ce wannan abu da Allah ya musu lokaci a can tv aka yi ai dole ya isra'ila da ake magana da su na zamanin annabi da kakannin su ne aka yi wannan abubuwa kuma sun karanta a littafin sun san an yaka ga kuma annabi sallallahu alaihi bai taɓa rubutu ba bai taɓa karatu ba ga kuma ya zo ya ba su wannan labari duk abin da ke cikin littafin su har ya ma fi abin da ke cikin littafin su ma inganci da littafin su canza wasu abubuwa daga shi shi ne aka ce a tihi ne can yadda aka sha wahala din nan yadda aka sha wahala yadda ranar da shi a nan ne annabi Musa ya rasu annabi Haruna ya ci gaba da sauriya da kuma da aka ce ki shiga gari ki dauka ki ce ya musu inna fiha qauman jibbi wa inna la nadkhulaha hatta yakhruju minha in ya kan yi na bai na daɗin to suka ce bara mu kusan bara musa akwai jabbariyawa a ciki sai a nan kuma bara mu shiga garin ba sai in sun fita in ba su fita ba kuwa to bara mu shiga to shine qalar bilali min alladina yakafuna amallahu alaihim alqulub alaihim alba fa idza antum fa innakum ghalibun wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا بعد أن فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هؤلاء قال قال قال رجل لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين واجبر عليك باب بيانه وأنا أنا موسى daga bayan sai su annabi Musa sun wallahi ba za su wannan garin ba daga ce mu kallon nan kula abadan ba da ya faka ban da wani kuka shekara arba'in aka ce sai a gurin ka je kai da ubangiji kawai kai yaki nan wuta sha wahala sosai a gurin yayin Isra'ila shi yasa da ɗan yin Isra'il sallallahu alaihi wasallam da an karɓo sallah sun yace ba kullu yace halatu bani Isra'ila na yi mu'amala da bani Isra'ila da nan wuta ya sha wahala ayin ya hana su wannan su koma wannan ya hana su wannan su koma wannan shi ne yake na yi mu'amala da su na san al'ummanka ba za su iya sallah sun aure ba ko ba ka ɗauki ubangijinka ka koma ka roƙe shi sauki a ake da aka dinga riga har aka dawo da ita dai guda biyar kamar yin biyu suke yi amma haka ma a biyar ɗin ma ya kai lalatattun da ba su wani kuma ya ya gama gara da su kuma sai kwanta ya zo ya tara sallah da ƙyar ya yi ita dai biyuwa da tara sallah ba ya yi to abu ba guda ne ba ballantana guda biyar to da yawa kan dai shi kan balle da asuba na yi in Allah ya wata ka samu kuwa akwai kwanakin da tsallake mai sallar ba Allah ya sa mu cika imani sabila haka annabi Musa ya sha wahala aini da yayin Isra'ila shi ne aka ce a ci a wannan zaman da ake wani dan alallabe su shi ne aka dinga zuwa ana kawo musu wannan karfatin mai kamar zuma yadda an ce mai zaki mai sanyi ko ya ce ga kowa ne daga sa'i sai an gane an san sa'i a yau da ake auna mutumai ne shi kowa da safin ne ko kuma ɗaki da zai ta gane kawai ka koma ka kwanta ko Allah zai turo mala'iku su cika musu da shi kuma shi daga aljanna ya ce ta ban ga ta ban ta Isra'ila in an duniya su ne ya kamata ku cikin aljanna sai suna duniya amma kuma suka ƙare suka je gona ƙarshe Allah ya sa su auta wasu ma kamar yin su al'adun kamar da Allah ya ce kun kira da ta kasi a jami'a da kala da ba bai ne ya ba ma karfa ba wani sun da mutum ke yawa aka mai da wasu bin rai wasu aka mai da su al'adun da biya da wasu na irin nasu na yayin Isra'ila aka zo aka ce ba da Allah ya ce wannan dan na alaikum manna ko wasalwa aka ce kuma da soyayyen tsuntsu su ne wasu ke cewa shi ne wannan tsuntsu da ake cewa ya tsalwa haka ne wasu suka faɗa wannan wanda da kwanaki aka zo aka dinga wasu magunguna da shi to wasu kalwai da wannan soyayyen tsuntsu amma su alamin sun ce atiranci atirancin nan wanda shi wannan kudu shi ne atiranci wannan wasu salwa soyayyen tsuntsu ne aka ce daga sama kawai Allah ya kan ɗauko iska iska ta kan taso daga kudu kawai sai ta zo musu ta sauke musu cikin ayanci baye manyan manyan kifi kawai ko idan wannan iskan kuma ta zo ita kuma yadda zo da ɗimi a cikinta sai kawai ta kasa musu kifi sai ta wuce to ka ga wannan ma aka da su cewa shari'i ka ci kanka koyi kowa ya ci amma kai ya yi a ƙa'ida ma da an ce da in muna nan musa ba da har suke ba za su ƙara cin abinci ba abincin aljanna wasa ne amma su biya da fitina daga baya ma suka ce annabi Musa da su kulkin ya bushe da nasbira ala da an wai farko da na rabbaka ku kurishi da na tuma su kudu lardu min baqariya wa kisaiya wa budiya wa ajabiya wa shakiya قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير إيدي مصر فإن لكم ما سألتم وذيبت عليكم الذلة والمسكنة وباءوا بغير من الله Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu ah wai kace wannan da mu gola ba ba kura da mutum guda ɗaya ba kullum ko so ya tuku da garba din ah Allah mu nan tsira Allah da biyo ya roka mana ubangiji kai a cire mana tsirrai daga ƙasa kai wai shi noma a cikin kullum yana kwance sai dai ce huta amma ya bambanto shi gara ko ya je ko ya dauki fatan ya dinga zuwa gona ya yi huda ya yi kabdu na tukunna abu shi kenan Allah ya ce a tattabdun allazi huwa adna bil ladhi huwa khairu yanzu ba ne mu shakki da abin da yake kaskantacce akan abin da ya fi alkhairi to shi kenan Allah ya ce to izinu misra ku sauka birane gano wannan ku je ku yi fa inda da kuma ta alfu an ba ku abin da kuka roƙa amma wani ba tsare ku cikin lalluwar maskana Allah ya buga muku kaskanci da talauci shi sa har yanzu za ka bai hudi bai hudi yana da kamfanoni da yawa amma su gan shi a bakin hanya ba duk ma dai ɗan farin fata ba ne ma sai ka ɗauki sadaka ka bashi ki a gan shi ko da shi ne gajeren wando ya dan wani t-shirt da jikinsa kuma hakan wanda da musulmi ne samu irin kudinsa ba dai da ya bar neman kudi ba amma dai da biyar kan shi a gurin gina wannan kudin dutse ko yin gada yanzu dai kamfanonin dangote ta taba ganin sa ta taba ganin dangote ya zo wani kasuwa wani zo zoki kaya amma na basuri ne ya sik sik sik tukunna sai wani tashi iskan kebula wanda ake ba shi kudi dubu biyu zai tashi shi ma yau ce zai tashi kuma gobe sassafe ya fito da Allah ma shi ne zai zauna da to su rubuce rubuce da a yi kaza da a yi kaza ba hu wasu yi baka yin musulmatu wal maskana Allah ya rubuta musu kaskanci da kuma talauci karaka kan su da wasu masu arziki ba to wannan irin wannan abin da suke yi wa annabi Musa din suka ce su ba su yadda ba Allah ya ce tuna ba ba ƴaƴan Isra'ila zamanin annabi ya kace to tuna ka abin da ake da kakanninku نجيناكم من عدوكم وآتناكم جانب الطور المنى ونزلنا عليكم من والسلوى قلوب الطيبات نعم
كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيهل عليكم غضبي ومن يهل عليه غضبي فقد حوي
ومن طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ومن طيبات ما رزقناكم ولا تتقوا في سبيل عليه كريم ومن يعدل عليه كريم فقد هويت واني لكفار نعم الله سبحانه وتعالى يجي ومن طيبات ما رزقناكم شيء فجدال عن أبدا متعذب ولا تتجوز kada ku shi shi cikin sa يهل عليكم غضبي sai fushina ya sauka a kanku shi ne wannan kansa ake yi eh wannan abu da ku ci koyi ana ce ku ci ku koshi amma wanda ake yi wa amma na tsaban siyasar da ta rika ajiyewa suna daga ba ma su ku ci zuwa lafiya a cikin gani da wuce guda daya yaran koma noma ya fi musu ilimin zai ba su mara zama aku ala ta da gobe da illa alaikum da bibi amma shi halin alaikum da bibi duwar da fushina ya sauka a kansa da bakada hawa hakika ya halatta kungiyoyi sun dawo sai aka bila da kungiyoyi shi masu yawa to shi ne za mu amsa a tsoron da minti kaza kuka ce kun yanke shi ke sabila da yin wasu kamar da mutum ce bari ya musu minti biyar duk da ka'ida da minti biyar kin yayi yawa to amma ni muna rage musu amma haka fata mun sai an shiga cikin sauran minti to wannan hanyar jirgin ya bani to za mu ci gaba ko kuma wani dai ya tafi da hanyar sana da yawa amma in ba haka ba اللي تو يقول كم قال لي في الإسلام يا الله كيف annabi Musa ne da wannan abuwa annabi Isa ne da wannan batun da alƙasai ingantattu suka tabbata kuma idan ya zo an ce zai aiki da wannan shari'a ne ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ai wani ruwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kamar shi kan kansa an ce zai shari'a da littafin su kila ba amma kuma wani mutum ba kamar shi misali hukunci in makansa ne an gane amma wasu malamai ba suka ce har makansa da Qur'ani ne biya an riga an yi nasi a yi kila ne an gane na'am
koya kuma yana tambaya yana kuma da shi bayani a matsayin safa a kan sosu.
Eh lallai hakika wasu za ta ga sun zo suna ta shafa a kan sosu. Gaskiya a fatawar magabata ingantaccen fatawa ne inganta ba. Suna tuwai su ki kiyasin sosu a matsayin kofi alhali kuma da bambanci inda na duwar malami su masu hana da shafa a kan sosai yana ce wai ai ba wani bambanci tsakanin hudu da sosai da kuma wannan hankali bai kama ba abin da hadisi ya tabbatar ko abin da yake rikita su shi ne kamar hukunci na mai na hoto hoto a larabci sunan hoto sura sura shi ne hoto da hadisi ya zo annabi ya ce kare baya malaikar ma ba shi kayan gidan da akwai kare a gidan inda ba kare wanda aka ake shi na shari'a ba kamar don gani ko mai shauran ko kuma sura sura nan ake bibinci sai su ta gowo kuma ne wannan shehu da ake kace ai hoto ne sabila da haka hoto ɗaukar hoto haramun ne amma kullum yau ba an dawo da gwamnati fatan ko ba dawo alhali magabata sun gama bayani suka ce sura a larabcin gunki ma na iya kiransa da sura shi ne wato duk abin da a suran tashi a suran ɗan adam ko dabba ko na da rai ko bai da rai ana kiransa larabci sura wallazi sayyukum ila rahim mai ke sha Allah shi ne ke suran ta ma cikin mahaifa irin yadda ya gada ba sai malamai su ce abin da ya ba da inuwa ya zama gunki shi ake magana amma abin da bai bada inuwa ba kamar zane kamar hoto ai hoto bai bada inuwa amma gunki ai ka ga gunki daga nesa ai kamar mutum ka gani ta ce wannan haram ne amma wanda bai bada inuwa ba ba haram ne kuma ta dage an tumbon hoto an ana ce to a zamanin annabi ma akwai kyamara ne irin wannan babu to shi ne abin da ya ɗauke su a sus ba a sot jaurab a larabci jaurab a yanzu a larabci shi ne sot jaurab amma a ainihin jaurab da hadisi yake magana wanda yake ce annabi ya shafa a kan jaurab shi wani abu ne kamar kufi yana da fata a cikinsa yana da kuma yaji na auduga a cikinsa an gane shi ya ce an ruwaito wasu sahabbai sun yi shafa a kai kamar mazhabin wani imamu maliku ba shi ma maliku ma yana da magana a kan shafa ma da sahabbai su kai a kai da shi ya rayu ya rayu da wanda suka rayu da sahabbai shi ne ya rayu da tabi'ai su da ya shi ya sa shi a wurin sama akwai sabani ya halatta a wani ruwaye na ibil qasim a wani ruwaye kuma jaular kuma bai halatta a sha ba a kai ba amma da ce rijaye da yaro ya an rawaito rijaye da iya sha ba a kan amma shi jaular abu ne wanda akwai wato yaji da auduga a jikinsa da kuma fata kuma yana kama da hutu amma wanda ba wannan ba imamu lahani da kuma imam malik sun ce bai halatta a shafa a kai ba sabila da ba a samu annabi ya yi shafa a kan zallan yaji ba an gane to sai suna ɗaukar cewa ai jaurar a larabci a yanzu a larabci ne yanzu na ce maka kai jaurar socks ake amma na da abin da ake nufi fata ne da kuma wato yaji a jikinsa sai kuma hufi sabila da haka hufi ne wannan da ya tabbata ba wani lahira ba jayayya a kai amma jaurar shi ma ya tabbata da wasu sabbai an yi shafa a kai kuma ya tabbata annabi ya yi shafa a kai amma mai haɗe da fata amma babu wanda ya ce kawo maka ce ruwaye ta ce jaurar ne wanda annabi ya ba ya shafa a kai jaurar ne zallansa ya ji ne irin namu na na stocks ne yanzu kuma daga cikin hukuncin hutu sharafi ne ya zamo ana iya tafiya shi ya kama kafa ya manne mata haka an gane wanda ba wani wajen da ya sa ba a shafa a kan takalmi ya shi takalmi da ta sake iya shiga kana cikin tafiya ko yanzu da wani misali zai zo kana kana yana bori ka zo cewa ko ya bori da wato yanzu ba sa kan takalmi zai iya shiga cikin takalmi ko inda takalmi kana kana ne ko da yana da wajen igiya ne ka zo wannan wajen igiyan da iya shiga sannan daga nan gidan sawu takalmi na kasa da gidan sawu ko zai iya shiga sannan takalmi ba kamar fata ne mai tsana cikin haka masu yake shi kamar misali kamar a ce a sa a cikin kayan a a jikin ɗan adam kaga ake ma ta yadda babu ko da tsince da yake shiga ne ba an kama an daga ba to shi haka huffi yake huffi duk abin da ya shiga cikin zankasa duk abin da ya zuba ka bare ka maka banka ba amma da ya ɗauki jini ko bori ko ruwan bayan gida ko ruwan kashi a watsa wanda ya sa takalmi zai iya shiga cikin takalmi kaga ya zama wanda ta tafi ko to ina kuma sos ko ba gane ba yanzu sos a ɗibi jini a watsa an yanka misali kare ka zo shi ka sa sos ya ka watsa da Allah ke jini din zai ratsa nan sos ke shiga kafa ko ba zai ratsa ba amma idan fata ne hutu ne ba zai shiga wani gwanje hutu ka rata yi to dama dole ya zama kuma sos ana tafiya da shi sallan shi ne kace a cikin takalmi ya tafiya to shi ko hukunci ana tafiya shi shi ma jawrab ana tafiya shi dama an ce sharadi ya zamo ana iya tafiya da shi shi ya shi hukunci din ko shi jawrab din sallan sa ana iya sa a yi tafiya da shi amma son ana tafiya da shi sallan shi ne ina daga daki ka zuwa ko ban daki ko don ko a cikin gidanka masu mai zaka ga mutum a ce maka ya sa son ko da kogiyar da gaba ɗaya ka lauke sai maka ya sa su suna da aka samu ko da su ne barci yasa idan ya san sun dan ko me yake dauka na nan da sako ya iya ta iya ta kashin kaji ya iya ta kashin tsera ko wani abu da yake da tsari to shi yasa shafa a kan sok ya halatta ba a fatawa mafi inganci na magabata wanda ke an gane da ran mutane su ciyayi addini su kan gaje kawai an ce maka aisha ko mutane ko ba shi yin yawon wannan tambayar gwamnatin da ake sun yi ga mutane biyu sha ba su a kan su duk wannan koyi mutanen mu ne na ƙarshen zamani wanda annabi ya ce ya ma ba za ta tashi ba sai ƙarshen wannan al'ummar ta zo tana ƙaryata magabatanta ya ka amma yanzu ta tashi magana ta ce ai ga hadisi jaurab ne ai annabi ya shafa a kan jaurab shi ne sosai ba sosai ne wannan ba an gane wancan socks ne wanda da fata a jikinsa da kuma yaji kuma ana iya tafiya da shi kuma ya wuce wato idan sawu ya kama ba da kasa ne bari taba shiga cikin nan inda shi malamin shi ma na yana cewa wai ba wani shari'a ce wai sai in ka sa hukun kana da tsarki kana da alwala shi ko ya hukai dauka ko ba ka da alwala ko in ka sa hukki in ka zo alwala ko ba ya kawo ke ba an fahimta ya zama zama ake na ta wuce malama ya ma yi kana da alwala ne kasa to yi addini ya masa sauki da ta shi hukun cire shi da wahala sa shi ma da wahala yana kama kafa aiki sai aka ce ka zo gurin mai shafa a cikin gida ma kafan kan babu a cikin ko kai ka tabbata ko kuma ma da aka sa dama ta alwala kana da tsarki gobe kuma ka samu matsala a lura ka ta warware amma ba wani gajiya ne ta ba ya shi shi ta ba ma kafa ba ya ka ce gobe shafa a kai kamar yadda aka ce ya halatta ka yi shafan kai a kan rawani ba ne ka kunce ba ai ana shafan kai a kan rawani ka yi rawani ya ka yi sallah a lura ka yi warware kaga ka zo ka sake warwarewa addinin musulunci sauki ya ka shi ne shafa akan wannan rawani ya ya shafa akan socks a fatawa mafi inganci na magabata wanda aka ce koyi ne wanda kuma sun ce su suna bin salafu da salafu sai wanda salafun ne wanda suka wuce can abin da suka faɗa ke nan bafi inganta shafa akan socks din wannan namu na zamani ba an gane Allah ya sa sharri Na'am. To a wai abin da yake ne na fahimta shi ne hukuncin wato al'ada irin na mata. Mata masu al'ada a musulunci kashi bakwai ne. Akwai mubtada'a wanda a rayuwarta farko fara gani jini da jini al'ada ce. Akwai kuma mubtada wanda kuma ta saba akwai halin ba da halatta a shuri akwai mai ciki bayan wata uku a gan akwai mai tana ciki ba ta ba ta ci akwai wanda kuma tana ci akwai mai ciki bayan wata uku akwai kuma halin ba da halatta a shuri akwai mai ciki kuma bayan wata shida to akwai kuma mumayyaza akwai kuma mulaffaka akwai kuma mutahada wannan hukuncin su shi ne wanda a rayuwarta ta fara gani jirgin na al'ada an ce za ta yi shi ne kwana goma sha biyar ba zai wuce haka ne shi ne tufafi da malamai sai ba zai wuce haka ba in ya wuce haka ya zama ciwo a nemi magani da yi wanka ke sallah ko ya ɗauke ko bai ɗauke ba da kuma ya azumi ita sabon biya ke an yi mata ai farar biya ke a wani ruwa malamai suka ce ruwa ya rubi ta lura da sa'anninta sa'anninta kwana nawa yake musu ko ta ɗan gwada kiyasi da su la'alla na ta zama irin sa ko ya kota da kwana ɗaya ko da biyu in kuma ba za ta yi ma hukunci da wannan ba kawai ta bi shi zuwa kwana goma sha biyar ko ya ɗauke ko bai ɗauke ba in kuma bai kai ba dan dama da wuya ya kai haka dan kaɗan ne suke yana ga in bai kai ba to shi ta iya ne ɗauke ko za ta yi wanka ta yi sallah wannan hukuncin farariya kenan na biyu kyauta da wanda ta saba gani wanda ta saba gani dama adatuwa wanda ta duk adatuwa adam da shi wanda ta saba gani jini to al'adar ta in kwana uku yake mata kwana uku na yin shi kenan amma ya zo mata ya nemi wata gaddama ya zo kwana uku ya fare ya saba ya sai ne ɗauki a kwana uku na mun buga misali da kwana uku ko kwana biyar ko bakwai mun dai ɗauki kwana uku ne abin da ya saba to da ya zo bai ɗauke ba suka ce ta nemi kwa ta nemi taimako da kwana uku kwana uku nan malamai sun yi sabani a kawai suka ce za ta kudi za ta nemi taimako da kwana uku ma na ta ƙara kwana uku kenan sai suka ce amma ta ƙara kudi bari ta ƙara kwana ɗaya zama hudu ne ta ƙara kwana ɗaya zama bai ɗauke ba in kuma ya ɗauke shi kenan bai wanka ne sallah kuma bai ɗauke ba ta sake ƙara kwana ɗaya idan bai ɗauke ba ta sake ƙara kwana ɗaya kaga ya san shi ne ke ko ranar ba akwai rabar malamai suka ce daga nan ko ya ɗauki ko gidan kuma da yawan kafin sallah wasu kuma ta sha da ta sake ƙara kwana uku matukan bai wuce kwana goma sha biyar ba an gane dama an ce in ya kaci tsayin kwana sha biyar in ya wuce ya zama ciwo ita mu ta da wannan saba hukunci da kenan za ta taimako taimako da kwana uku a kan yadda ta saba kai amma za ta fara kaddar kwana ɗaya zuwa na biyu zuwa na uku in bai ɗauke ba ciwon kacin sallah kuma ta sake ɗaukar wancan fatawa ta sake ƙara wani kwana uku matuƙar ya wuce kwana goma sha biyar ba shi ma kwana uku da za ta kare za ta kudu ya rasa kwana ɗaya in ya ɗauke shi ke in ya ɗauke wata kara har zuwa yau an gane wannan mota da kai sai kuma wato umayyaza umayyaza ita ce wanda jinin ya haɗu da jinin ciwo ta gagara gane yaushe ne kwanakin al'ada to ita mumayyana ce tana iya bambanci jinin al'ada da jinin ciwo to ita tana iya wannan ita mumayyana to yana zuwa mata wannan rikita da yake yi din musamman yau da zamani ya zo mata suna ta shan kwaya su yi rikita al'adarsu da da wannan garin yin wannan family planning din su yi rikita al'adarsu ina shi mata da ta yi ce mata yanzu ya yi kwana goma kenan su ɗauke ko kwana goma sha kaza wata ma ta ce ya kwana ashirin aka su suka rikita al'amarin to idan ya rikice irin wannan ita mu mayyana tana iya fahimtar jinin ciwon jinin al'ada ya shi ina na da jini wanda har Allah ya kaddara shi ba ta suna yi to ita ya tafi shi iya kwanakin da yana canzawa tana ganin jinin ya canza ta san kwanakin al'adar da ya ƙare wannan ciwo ce ce wanka da kama sallah inda azumi ne ta dauki azumi wannan shaurin jinin da ciwo ne a ta neman magani an gane wanda ita ce mai za ke kulan fada kulan fada ita ce wanda jini ya zo mata yau ya yi kwana ɗaya ya ɗauki ta yi wanka ta yi sallah ko ya ci ya dawo ko kuma ya yi kwana biyu dama misali ita yana mata kwana biyar ne ya zo kawai ranar wani karan da ya zama da kawai bai kwana uku ya ya ɗauki da sai wani ya ce sallah kwana na hudu na biyar kaga ta yi kwana biyu tana sallah kawai sai ta sake ganin jinin ya dawo ko dama da ya dawo to sai ta bari ta yi ta bari da sallah ta bi shi to da ya sake misali kwana ɗaya sai sake ɗaukewa sai ya ɗauke kwata-kwata sai dai wani ta sallah ta sake kwana biyu tana sallah kawai sai sake dawowa ita ce mu lafaka to ne ta tara dama kwana nawa yake mata misali uku da kwana da yake mata ya yi kwana uku da ne wanda ba haka ya sa mata ya dauki ya yi kwana biyu tana sallah ya dawo ya dawo ya kwana ɗaya sai ya sake daukewa to ka ya ta haɗa wannan kwana ɗaya da ya wancan kwana uku ya zama kwana nawa kenan uku to ya sake kwana biyu tana cikin sallah ko sai ya sake dawo ya sake yin kwana ɗaya ya dauke to ya ta haɗa wannan kwana ɗaya da wannan kwana hudu kwanan biyar to yau wato daga nan kawai shi kenan kuma ko da ya dawo sai ta ci gaba ta cire kwanakin al'adar ta da ma kwanan biyar yake mata ya zo ya ɗauke na cigaba da sallah ya dawo a wannan dawowar ta ta cire kwanakin ta har ta tara shi ne lafa kan ayyamuwa malam ta jawo talata a da ne hamsin a shayar eh za ta tara kwanakin ta matukan bai wuce kwana goma sha biyar ba shi kenan yake wanka da ya sallah wanda yake shiga lafiya sai halin ba ta za ta shuri akwai da mishi da wata uku ne jinin al'ada ya zo mata wanda kuma ba ta yi farko na tana ciki wanda man tana sha ba ta ma ba ta ciki to ita wannan da ya zo mata bayan wata uku ciki to ita ba za ta ɗauke shi a yadda ta saba gani al'adar da ba shi hukuncinsa kwana goma sha biyar ne kawai ba za ta ce wani dama kwana biyar na saba ganin ban biya ka wuce biyar na ƙara kwana uku ya ɗauki ko bai ɗauki wani rawan kayan sallah kwana goma sha biyar ta ba shi in bai kai zai ɗauke ke wanka ke sallah in kuma san da kai sha biyar bai ɗauke ba ko ya ɗauke ko bai ɗauke ke wanka ke sallah ita hukuncinsa kwana goma sha biyar to ke mai ciki kuma bayan ne bayan wata shida to ita kuma da cikin ya zo mata inda cikin ya kai wata shida to kwana kwana ashirin ya ta saurara mata ko da ta saurara mata ne kwana ashirin na kwana ashirin din nan in ya yi ko ya ɗauke ko bai ɗauke ba da ake wanka da sallah in kuma bai kai ba ya ɗauke shi kenan ba nema amma ba za ta ɗauke kwana ashirin din nan ba sai kuma da je wato ciwo shi ne na istihada shi kuma dama wanda ya kira istihada istihada ta bin istihada ce shi ne istihada shi dama ciwo ne in ya zo bai ɗauke ba mata ya ci gaba da wanka da sallah da kuma nemi magani sai a nemi magani wannan shi ne hukunci a sarki Allah ya samu sha imani abin da yake fitar da mata dama ya zo yau ya ɗauke zai to ne kuma sai ta ga kwanakin da muku ne yadda ake daga kwanakin ko sai kuma jini in ya zo matuƙar jini ya zo sai ya ɗauke amma ɗauke wasu nan bai kai kwana goma sha biyar ba matuƙar bai kai kwana goma sha biyar ba ne zuwan ƙarfin ko jini ne bin shi ma cikin haila ne ya fi ƙidaya shi ne kamar yadda wancan da ya yankewa ita cire kwanakin ta an gane amma har ya wuce kwana goma sha biyar to sabon jini ne in har ya wuce kwana goma sha biyar tsakanin na farko da zawo wannan biyu to sabon jini ne wannan na haila da na shi ma sai ta sake kunsa kwanakin da ta saba da abin da muka faɗa da Allah ya ba mu dadi inda muka yi kuskure kuma Allah ya fi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya na gaban manzo Allah sai ku insha Allah Allah ya biya bukatun alkhairi masu wato neman bukatun alkhairi Allah ya biya su a muna godiya wa baban sani wanda aka sani a Madina shi ma yana sharrafa ma kullum da shi akan karatu Allah ya saka masa alkhairi Allah ya sa mu shi imani اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وسلم الله سبحانه وتعالى الخلق وسلم الله سبحانه وتعالى وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين